الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na minhajul muslim za mu tashi shafi na ɗari uku daidai shafi na ɗari uku daidai wato babi na kasuwanci za mu tashi ragami na ba mala ya sihu min shiru bayan mun karanta abubuwa da ake yi musu sharaɗi ya inganta a yi musu sharaɗi a musulunci wajen saida su to wannan zai lissafa mana abin da bai inganta ba irin sharaɗin da ba a yi wajen kasuwanci bismillahir rahmanir rahim ma la yasihu min ash-shurut al-jam'u awwalan al-jam'u bayna shartayn fi bay'in wahid fa yashtadira mushtari al-hadaba kasrahu wa hablahu لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ما لا يتي نفرقو hada sharadi guda biyu a cikin kasuwanci daya ai ba a musulunci bai yadda ba kai sharadi guda biyu a cikin kasuwanci daya shi ne ya ba mu misali ya ce kamar mutum ya sai da itace ya ce sharaɗin farko na cewa itacen nan na siyar ma shi ka siya za ka faskara mun shi sa'annan sharaɗi na biyu za ka ɗauka ka kai min gida sharaɗi guda na sharaɗi biyu to bai halatta a yi shi a kasuwanci ɗaya sai dai ɗaya za ka faskara shikenan ko kuma za ka kai min gida shikenan wato ba a yi sharaɗi guda biyu a kan kasuwanci guda ɗaya me yasa ba a yi saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce bai halatta wato a haɗa bashi da sayarwa a sayarwa a ce garanci kuma ga ciniki a cikin abu daya sai dai a yi daya ko dai a sai da abun ko kuma a ba da rance akun gane bashi na na siyar ma kuma bashi na baka akun ji maganin mata yi gwari na yawa abu daya to baya halatta a hada shi a cikin abu daya ko mutum ya ce to gashi nan na baka bashi kuma bayan sati na sayar ma duka bai yi zuwa sai dai a yi guda daya ko bashi kowa ya san matsayinsa ko sayarwa kowa ya san matsayinsa sharaɗi na biyu wato abin da bai inganta irin sharadin da bai inganta shine an yashari da ma ya khillu bi aslil bai'i ka an yashari da ba ya dabbati Allah ya bi'aha almushtari aw Allah ya bi'aha zaidan aw an yahabaha amran مثلا أو يشترط عليه أن يقرضه أو يبيعه شيئا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يهل سلف وبيع ولا شتان في بيع ولا بيع ما ليس عندك abin da bai inganta a yi sharaɗi a cikin kasuwanci a kansa na biyu shine a yi wa mutum sharaɗin abin da zai iya bata cinikin abin da zai sa cinikin ya zama yana da damuwa yaya misalin shi yake shine a kulla ciniki sai mutum ya ce sharaɗi ga raƙumina ko ga nuta ta na siyar maka amma ba za ka siyar wa wane ba ko ba za ka sai da ita ba ina ruwanka na in ya ga dama ya ya sayar na in ya ga dama ya hawa can ya sanya masa sharadi a zan siyar ma amma sharadi ba za ka siyar ba da wannan ba ingantaccen sharadi ba ne musulunci bai yarda ba ai magana ta fito ko ba za ka siyar ba ya ce ko kuma ba za ka siyar wa wani ba wataƙila ni ba na shiri da shi na ce zan siyar ma da mota ta amma sharadi in wani ya zo siya ba za ka siyar mar ba ba wannan sharadin a musulunci wato ba ta ce ne shi ma bai inganta ko sharaɗin cewa gashi na siyar ma amma bai yarda ka ba wa ne kyautan abin ba shi ma lalataccen sharaɗi ne bai inganta a musulunci ko kuma na siyar ma amma sharaɗin siyarwan shine za ka bani bashi shi ma wannan lalatacce ne ba a yi da shi ko kuma ya ce gashi na siyar ma amma sharaɗin siyarwa za ka siyar min da wani abinka duk wani sharaɗin lalatacce ne bai inganta duka sai ya kawo hadisi ya ce saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce ba inganta bashi da kuma wato sai da abu a tare ko kuma sharaɗi guda biyu a cikin abu sai da abu guda ɗaya ko kuma mutum ya sai da abin da bai da shi bai da shi mutum ya sai da abin da bai da shi na uku الشرط الباطل الذي يسوه معه العقد ويبطل هو وذلك كأن يشترط ألا يخسر عند بيع المشتري مشترى أو أن يشترط بائع العبد أن الولاء له فالشرط في مثل هذين باطل والبيع صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط ما لا يشي نأكو wato abin da bai irin sharaɗi na bai inganta shine mutum ya sanya sharaɗi wanda kasuwancin ya kullu shi sharaɗin bai hana kasuwancin ya kullu ba a'a kasuwancin ya yi amma kuma shi sharaɗin ɓatacce ne sai ya ce misali ya ce to na sayar ma wannan abin sharaɗi ko zan sai wannan abin amma sharaɗi in zan sai da shi ba zan yi hasara ba na aina Allah ne na ba ruwan ba wannan sharadin a cikin kasuwa ayyau ya kasiya da tsada lokacin ya sauko na wallahu alam abin da zai faru to sanya wannan sharadi a cikin kasuwanci musulunci bai yadda bai yadda da shi ba ko kuma bawa ce na sayar ma da bawon amma dai ni ne mai iko da shi shi ma wannan duka wannan siyarwar yayi amma duk waɗannan ba ta tune ba za a aiki da su ba ba zai ce mun yi sharadi da kai ba a yi dole hakan za a yi a da haka irin waɗannan sharuɗa ya guda biyu duk batattu ne amma in kasuwanci ya ɗullu ya ce saboda abin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce wanda duk ya sanya wani sharaɗi wanda baya cikin littafin allah ta wannan sharaɗin batacce ne sannan ko da sharaɗin sun kai guda ɗari duka ba za a yi aiki da su ba mutum ya sa ma sharaɗi na sayar ma wannan riga amma duk da ka sa ba za ka sa hula ba na misali cewa da aka nan da ya sa hula ka ce ai ba ka ba ka lalata ba ka ci ba ka cika alƙawari ba duk waɗannan ko da sharaɗin da ya sa ma sun kai ɗari zai kai watsi da su na nuna ba ka ci lalatattu ne wannan na hula misali ko na baya dan a gane na ba ba ciki ne zanen shari'a za ka ji kawai shiriri ta ce na da haka musulunci bai ɗauke su ba in dai ba sa cikin sharaɗin da ke cikin littafin allah to shi ya zama ɓatacce za a yi watsi da shi المادة الثالثة في حكم الخيار في البيع مادة أكو cikin hukuncin zaɓi wato wajen kasuwanci wajen saye da sayarwa ruwa ne yanzu ne? masha Allah Allah kashi lafiya mala ce shuri'a al-khiyaru fil bai'i fi iddati masail an sanya wato zaɓi a cikin kasuwanci a cikin matsaloli masu yawa wato inda ake da zaɓi kuma in an ba da zaɓin zaɓin yayi na farko ya ce agwalan ma damar ba'i'o wal mustari fil majalisi qabla an ya tafarraɗa fali kullum min humalkiya fi imda'il ba'i aw faskihi لقوله صلى الله عليه وسلم البائعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا مهكت بركة بيعهما na farko shine mala yace matukar da mai siye da mai sayarwa suna nan a inda ake ciniki mutum ne ya zo shagonka bai je ko ina ba bai dau kayanka ya tafi ba to shi kenan kaga ana cikin majalisa daya to kowanne a cikin ku yana da zaɓi bayan ku ƙara ciniki ka ce malam na fasa na nufi ba komai shi mai siya baya ku gama ka siyar min kaza ka siyar min eh wani tunani ya ce gaskiya ya guri na fasa ai an gane maganar kana in dai kuna nan a wajen tare a waje daya to kowanne yana da zaɓi mai siya yana da zaɓi ya fasa siya mai siyarwa yana da zaɓi ya fasa siyarwa kowa yana da wannan yanci yake ko a zartar da kasuwanci ko a lalata shi kowanne yana da yanci me yasa saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake masu saye da siyarwa su biyu suna da zaɓi matukar ba su rabu ba idan mutum ya ɗauki kayan ka ya siya ya baka kuɗi ya bar shagon ka ya tafi to wannan kuma bai da zaɓi abu ɗaya ne zai sa in ya dawo da shi ka karɓa idan akwai illa illa wadda take bayyananne wannan ko ka ƙi karɓa shari'a za ta tilasta ka karɓa na ba da misali da black na misali kana iya cewa ai kai ne da ka tafi da shi ka fasa misali ba ka siya shi yasa ake son in an siya a bude na a ga cewa kulban tana nan lafiya to kaga in ka tafi ka je ya faɗi dama sunan shi faɗi ka mutu ya faɗi ya mutu kaga kayan ka ne ya mutu ba za ka dawo wajensa to amma sai ya zama duk shaida ya nuna kaman kwan fitila ka sai ban fitila ba a gwada ba ka je gida ka sa ka samu ya mutu aka dawo da shi dole ya canza ma a shari'a dole ya canza ma saboda ba a san kwan fitila da an sa shi ya mutu ba ina nuhu akalla yana da kwanaki to kaga wannan yana nuna a wajen shi ne ya suwo matacce kai kuma ba matacce ka zo siya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce masu saye da siyarwa su biyu suna da zabi matukar ba su rabu ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka yi gaskiya su biyu suka bayyana illar abinda za su siyar to za a sanya musu albarka a cikin kasuwanci amma idan suka ɓoye suka yi ƙarya to sai a shafe albarkar cikin kasuwanci shi yasa nake cewa ina da mota na san cewa tana tutsu mota ina da ita misali ina tafiya da ita kawai sai ta mutu ni kaina ban san me yake kashe ta ba aka samu mota ta yi wannan matsala sai an barta ta yi sanyi minti ashirin minti goma sai ta dawo ta tashi to sai na zo zan siyar maka to abinda musulunci ya tsora min dole na ce ma kaga wannan motar malam sai kana cikin tafiya zai ta mutu amma in ka tsaya minti ashirin minti ta yi sanyi za ta tashi ka ce ba komai zan gyara kenan magana ta gari amma na sayar ma haka ba tare da gaya ma wannan ba shi ne kuskure shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana domin akwai yaudara wata ila inda ka san haka ba za ka siya ba wani ma yana ce ma irin ta nake nema me yi tutsun na zai siya kai ka huta ka zama mai amana to duk abin da ka samu a kasuwancin Allah zai mar albarka eh Allah zai sanya maka albarka ko ta rayuwar duniya albarka ne wala albarka ne Allah na iya baka kuɗi da yawa in ya cire ma albarka kai ta shan wahala wallahi kuɗin ya zama ma wahala wahala fa ga kuɗi ga wuya siyar dibibi ta mutu ga mutu ya dibi akwai masu kuɗi da yawa a dibibi ta suke a duniya Allah wanda na nan tsiri a ruɗe suke a dibibi ce duk abin ma da kuɗi yake sa a ji su ba sa ji ko abinci ba su da lokacin ci wasu sun kasa yin aure wasu sun duk abin da ake yi ma a dudalin duniya su duk sun kasa yi kullum suna cikin damuwa kuma ga kuɗi kamar zai kashe su kaga wannan ai musifa idan ma suka yi rashin sa'a kuma addini ma ya gagara sallah ma ta gagara ka kaga rayuwa ta zama wata iri saboda mai an cire albarka a cikin abin da aka ba su Allah ka sanya mana albarka a cikin abin da ka ba mu na biyu إذا اشترط أحد البائعين مدة معينة للخيار فاتفقا على ذلك فهما إذا بالخيار حتى تنقضي المدة ثم يمضي البيع لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ما لا يتي إذا من سيادة سيروة سكا أمشي سكا سنة شرعي شاتو غاونا موتا لا سيرما kaje ka yi ta hawa nan da wata guda in ka ji lafiya sai ka zo ka biya ni kun gane hakan suka yadda shi mai sayarwa yadda mai sayarwa shi kenan ba laifi su yi wannan sharaɗin komai tsawonsa saboda akwai yarda domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musulmai suna kan sharaɗin da suka yi eh sharaɗin koda wani ya zai iya tutuwa babu laifi misali ka ga dai ana testin na ɗan lokaci ne amma sai ka ce to na ba ka testin shekara uku na misali da ke in har ka amince ba komai cewa ga mutanen shekara uku baka ji komai baka zo ka biya wallahi ka hau kai ta hau kawo shekara ɗaya shekara biyu shekara uku da wata tara sai ka ji ta san wajaji sai ka dawo da ita sai ka bar fakin ba komai a kanka cewa ta san ta samu matsala kaga dai ai wannan kowa shirin akwai ciguwa a wajen shi to amma tunda ya amince ba tilasta shi aka yi ba da hankalinsa babu komai na uku idza gabana ahaduhum al-akhar gabanan fahishan bi an balagal gabnu athulutha fa aksar bi an ba'ahu ma yasawi 10 bi 15 أو عشرين أو بعشرين مثلا فإن للمشتري الفسخ الفسخ أو الأخذ بالقيمة المعلومة لقوله صلى الله عليه وسلم للذي كان يقبل في الشراء لدعف يقبل في الشراء لدعف عقله من بايعك فقل لا خلاب أي لا خديعة فإنه متى ظهر أنه قبل آه رجع على من قبله آه برد الزائد إليه أو بفسخ البيع ما لا يتي نأكو إذا mai siyarwa ya yi cuta abu ne ana sai da shi naira ɗari-ɗari sai ka ga mutum bako sai ka sayar maka naira dubu ko ka sayar mar dubu ko dubu hudu sai ya je ya ji ashe ɗari-ɗari a siyarwa a ka cuce shi ba yadda wasu ke cewa wai ko me ka sayar wai ba har haka yan kasuwa suke cewa wai babu wai riba menene akwai wai ba ta yawa tana yawa tana yawa jama'a shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Allah rahimallahu imra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza ishtara wa samhan idza tada Allah ya ji kan mutumin da yake da sauki lokacin da zai sai da abu Allah ya ji kan mutumin da yake da sauki zai sai da abu da zai siya abu ko zai ci bashi ko zai biya bashi da ka musulunci yana kan wannan sauki babu mutumin da a cikin mutane da zai bai san abu ba ana sai da shi naira ɗari sai wani zai sayar masa naira dubu ya zai ga ana sayar da naira ɗari ɗari bai gane ya cuce shi na a kasuwanci ba da ya san ya cutar da shi da haka a musulunci idan hakan ta faru in ɗaya ya cuci ɗaya ya zama cutar ta bayyana misali ta kai ɗaya bisa ukun abun misali ba ana sayarwa misali naira ɗari ɗari bai sayar ma ɗari biyu kaga ba yawa misali ya dan ma abin nan amma abin ya yi yawa to shi kenan idan haka ta faru shi ne ba da misali ce ana sayarwa goma ya sayar ma sha biyar ko ya sayar ma ashirin to wanda ya sai abin a musulunci yana da dama zai ce ya fata ya dama ya ce ya bata sinikin ko kuma ya ce ya ciko masa sauran kudin da ya kamata ya ciko masa cikin biyu za a yi daya ko ya fata ko a bashi cikon abin da aka damfare shi saboda a saboda me saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani akwai wani a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam bai da wayo bai da wayo in je kasuwa sai a damfare shi ya zo ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam kara cewa ana masa manzo Allah ya ce masa duk wanda zaka sai kaya a cikin sa kace kar ka cuce ni la kala la khilaba ce la khali'a banda cuta banda yaudara ka siyar mun har ma yakan ce masa annabi sallallahu ya ce na gaya ma kar ka cuce ni ka san magana kuwa ta kare haka yake da haka duk lokacin da a cutar ta bayyana to zai ba dawo ko dai a maida masa abin da ya zama bambancin kudin da aka sa masa ya wuce kima ko kuma ciniki ya ba na hudu idza dalasa al-bai'u fil mabi' بأن أظهر الحسن وأخفى القبيح أو أظهر الصالح وأبدن الفاسد أو جمع اللبن في درء الشاة فإن للمشتري الخيار في الفسك أو الإمداء لقول صلى الله عليه وسلم ولا تصر الإبل ولا الغنم فمن ابتاع فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء رجع وساء من التمر تمرة نهدو إذا مسيد كايا yayi ha'inci ya ɓoye wato abu mai kyau ya mara kyau a cikin abin da yake tserawa ya bayyana mara kyau wato ko ya takuda abin da ba a takudawa ko kamar nono na a zuba masa wani abu ko hatsi da ake suna nan hanyoyi da ake yi ake cakuɗa abin da ba shi ba ne to idan mutum ya yi wannan ko ya ɓoye in abin da yake ba kyau a cikin abin da yake mai kyau ko ban san abin da ake kiran shi da hausa ba akwai abin da ake wa akuya ko tunkiya ko raƙuma mace mai sunan taguwa yadda nonanta zai cika a ɗauka kamar tana shayarwa alhalin ƙarya ne ba ta shayarwa idan an siye ta an je an tatse guda ɗaya shi kenan ta zama hanko wani halinci ne sunan shi da hausa ba wai yin abun ba shi yadda ake wa dabba ta yi wannan akwai abin da bahaushe yake kiran shi ko ba hausawa sosai ne na akwai sunan da ake kiran shi shi ne a tasarri da larabci a yi za ka ga nuna ya cika sosai kamar mai shayarwa amma ba gaskiya ba ko wannan ne to idan aka wa akuya ko raƙuma ko waye sai mutum ya siya ya ɗauka mai shayarwa ne zai je ya yi ta tatsan nono da ya ji sai ya tatse ya ji shiru to shi ne musulunci ya ce to yana da zaɓi guda biyu ya da zaɓi guda biyu wato bayan ya riga ya tatsi nonon nan in ya so ya mai da ita ya mayar amma zai mai da sa'i guda ɗaya na dabino kusa mai sa musulunci ya mai ce mai da sa'i wannan nunan da ya dace sa'i da na dabino kuma dole musulmin ya ya karba kage nan duk idan ɗan kasuwa duk ya san wannan shi ke annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana tafiya a cikin kasuwa sai ya ga mai sai da hatsi annabi sallallahu alaihi wasallam da kan shi ya sa hannu a cikin hatsin sai ruwa sai ruwa sama ya bushe amma cikin ruwa zala ya ɗago sallah sallah mai ɗago hannunsa ya ce masa ma haza ya sahi ba da ne wannan sai ya ce wallahi a sabatu sama'u ya rasu rasu zai mai aka yi ruwa sai ya cika shi zala ya ce sallah sallah ce me ya hana ba za ka fito da inda ya jiyar na ka nuna wa mutane ya jike duk wanda ya siya ya san cewa jikagge ne ba shi ne a yi ce man gashe na balai sabi wanda bi ya halince mu baya cikin jihar sallallahu alaihi da haka abu ya jike kawai ya jike wanda zai sai jikagge siya shi ne magana bai jike ba bai jike ba bushashe ne wanda zai sai bushashe ya siya to sai na na biyar yace idza wajada wujida bil mabi aibun yanqusu qimatuhu yanqusu qimatahu wa lam yakun qad alimahu al mushtari wa radiya bihi hal al musawama fa inna lil mushtari khiyar fil imda'i aw al fashi لقوله صلى الله عليه وسلم لا يهل للمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له ولقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح من غشنا فليس منا ما ليس نبيار wanda ya sai da wani abu akwai wani aibi wanda zai rage kimar wannan abun kaman bawa lokacin da ake siyan bayi mutum yana da bawa amma mahaukaci ne amma yana warkewa na yayi hankali ka san wani sai sanyi ya zo sai ya haukace to sai lokaci yana da hankali ya kawo shi kasuwa a ga bawa mai ƙarfi to haramun ne ya sai da shi bai ce yana haukacewa lokacin sanyi ba kaga mutum zai san ya san me ya siya ba sai ya je ya ɗauka kama a gidan shi ya haukace ba idan aka mutum ya sai wannan abun amma a lokacin da ya siya babu bai san wannan illar abin da ke tare da wannan abin da ya siya ba to shi ke da iya je gida ya ga wannan illar to yana da zali yana san haka sai ya rike na ce ba ba da ji zai mar magani ina nufin za a nema mar magani shaga zaɓin su ne in bai yadda ba kuwa yana da dama ya zo ya ce na fasa a damar da kuɗi kuma dole a damar da kuɗi saboda mai saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce bai halarta ga musulmi wanda ya sai wani abu daga wajen ɗan uwansa abin yana da aibi face ya bayyana masa shi wato wajibi ne ka bayyana masa cewa abin nan yana da aibi wannan shi shi ka gaba wannan da za ka siya wata rana ana zaune kawai sai tashi rufe mutum da duka ba mar komai ba amma idan aka dan ba shi hakuri sai ya daina kaga mutum da ya tsaye shi ya zai kinsa yawa amma an san yana da wannan hali sai kuma a sai da shi kawai to wannan sai mutum ya je ya same shi ya yi wannan abun zai iya dawa da shi na shida na ƙarshe idan talafal bai'ani fi qadri samani aw fi wasf sil'ati a halafa kullum min huma lil akhar thumma huma بالخيار في إمداء البيع أو فسخه لما روي إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحد لأحدهما تحالفا ما ليتي نشدا idan masu siye da siyarwa mai siya da mai siyarwa suka yi wato suka yi saɓani wajen kuɗi wato wajen kuɗi na abin ko wajen siffanta abin to misali ya ce na baka kuɗi ce a ni baka bani na nuna na baka baka bani ga kaya ana biya ka ce baka biya ne to me za a yi a shari'a dukkansu za su yi rantsi kowanne zai yi rantsuwa za su yi rantsuwa in suka yi rantsuwa kuma suna da dama su ci gaba to tunda an rantse magana ta wuce to yanzu ka kuɗi a ɗauka ko kuma yace shi ke nan an fasa ya ka abin ko su ba ta cinikin ko su zartar da shi saboda an ruwaito manzala sallallahu alaihi wasallam idan mun kasuwa biyu suka samu sabani ga abu a gaban su ko babu shaida ba wanda zai ba da shaida cewa ya baka ko a ƙarya yake bai baka ba misali to ba abin da za su sai rantsuwa kaga ba abin da zai fitar da mutum sai tsoron Allah in aka samu yan tarubta ake tarko tarubza ko me sunan su arabta ko arabta ne ko arubza ko tarushe na arubta to su ne wanda suke rantsuwa akan ƙarya su kawai lahira sun haƙura da ita na lalata aljanna kawai zuwa ba san hakura a duk wanda yake rantsuwa a kan karya ya hakura da aljanna Allah Allah ta ban mai hankali musulmi mai imani in kai rantsuwa kan karya ai zai dame ka na nufin za ka shiga damuwa za ka yi ta neman hanyar tuba na za ka ba za ka samu nutsuwa ba to amma shi a ce aikinsa kenan har ma an ce a nan zan su sun ban san ofishin ba har wani ya taɓa buɗe ofishin na nan tsohon na shaidan zur na in kana so amma shaidan zur an san shaidan zur a mutum bai ji ba bai gani ba ya zo ya rinse da allah cewa ya ji ya gani ka nemi filin mutum ka ce naka ne sai shi ya zo ya rinse cewa eh naka ne shi ne ma da kai da shi aka siya shi ne ma shaida ha yawwa kawai yana nuna mutum ya nuna kawai musulunci ya haƙura da shi da shi ne ai alama ai ba yadda za a yi ko yaya mutum yake da tsoron Allah ya wani ko ya san Allah ya yi wani ba zai iya ba ba za ka iya ba sai almadatu rabi'a fi bayani anwa'in min al-buyu'il mamnu'a madda ta hudu wanda zai yi bayani akan kasuwanci wanda musulunci ya hana wannan babin ne ya kamata in kasuwa su tsaya da kyau su gane shi wallahi suna nan abubuwa wajen guda suna da yawa malam ya kawo wajen anan wajen abubuwa guda goma sha shida kasuwanci daɗe-daɗe kala goma sha shida duk musulunci ya hana su za ka ga mutum yana yi sai ya duba ya daina ba haka ba mutum yana cin haram yana ciyar da iyalansa haram haka kuwa abu bai yi kyau ba Allah ya kiya eh dan dole ya ta addu'a Allah ya sa ya dinga cin halal eh Allah ya sa mu dinga cin halal haram duk inda take Allah ka hana mu eh ko muna son ta Allah karka ba mu eh ka san haka Allah yake wa wasu gata Allah sai ya hana su suna so wani yana ta nema zai Allah ya hana shi soyayya ce wallahi ya yi ta kai kawo ya ta wahala Allah ce ya ki zai hana shi to mu ma idan muna neman haram in dai haram ce to Allah ka hana mu منع رسول الله صلى الله عليه وسلم انواعا من البيع لما فيه من البرر المؤدي الى اكل اموال الناس بالباطل والغش المفضي الى اثاره الحقاد والنزاع والخصومات بين المسلمين من ذلك اولا بيع السلعه قبل قبضتها قبضها لا يجوز للمسلم ان يشتري سلعه ثم يبيعها قبل قبضها مما اشتراها منه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه وقوله من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله ما لا يتي النبي صلى الله عليه وسلم ya hana wasu nau'o'i na kasuwanci saboda mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda a cikinsu akwai garari ai ba haushe ma garari yake cewa ko a cikinsu akwai garari wanda zai kai mutane su dawo suna cin dukiyar mutane ta hanyar haram da barna ya zama suna damfaran mutane wanda wannan zai sa mutane su ringa wato kwafa ta shiga zuciyarsu a yi ta samun rigima a yi ta samun fadace-fadace tsakanin musulmi babu wanda za ka cuce shi bai ji ya tsare ka wannan haka zuciya ta duk wanda ka cuta zai tsare ka na nuhu zai ji baka zai ji baya to ba a san wannan abin ya faru a cikin al'ummar musulmi to shi ne sai malai ce daga cikin waɗannan kasuwanci na farko akwai sai da abin da mutum bai riga ya shigo hannunsa ba abin da bai riga ya shigo hannunka ba ka sai da shi a'a bai halatta ga musulmi ya siyar da kaya sai in ya karɓo kayan ya tsuwo ya karɓo ko ya karɓo bashi ya karɓo duk zai iya ya zama ga kayan yana hannunsa saboda mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka sai abu in ka sai abu ku ji ba in ka sai abu to bai halatta ka sai da shi har sai ka karbi abu wannan sai an kula da kyau in ka sai abu bai halatta ka sai da shi sai ka karbi abu yawa na sai hula na biya aka ce gobe za a aiko min a daga kano to bai halatta da sayar ma har sai hular ta zo kun san kuma da yawa ana wannan kasuwanci da yawa ana na na mai nasibi to o mai nasibi kenan nasibin wuta ko mai to annabi sallallahu alaihi wasallam na bai zama nasibi ai ba nasibi ba Allah ba nasibi ba kuma ka san matsalar in dan kasuwa ya haƙuri duk abin da Allah ya rubuta zai samu zai samu arzikin dukkan mu rubutacce ne muna ta kai kawo mu shiga nan mu fita nan wallahi dukkan muna zartar da abin da Allah ya zartar kuma ba mu isa mu fi sabo ba ba abin da zai sa ka samu abin da Allah bai rubuta ba shi yasa kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa ajmu fi dalam ku nema fi Allah a cikin nema yace saboda kowanne rai ba za ta mutu ba sai ta cika abin da Allah ya zartar mata sai ka samu in mutum kuma ya matsa zai da ya samu ɗin abinda aka rubuta amma sai ya zama kuma zai ci haram alhalin ya yi haƙuri kuma ya ci halal na yi ta ba ku kisar sayidina ali radiyallahu anhu don da sake faɗa sayyidina ali radiyallahu anhu ya yi tafiya a cikin garin madina ya je wata anguwa kamar bako yana so ya shiga wata sarkakiya anguwa inda ba abin hawa bai shiga sai yana ta kokarin inda zai daura dokinsa ya shiga sai wani ban Allah ya zai ce sannu da zuwa ya gaishe shi sai ce bari na rike mama sai ya bar sai ya bar masa dokinsa ashe barawon sirri ne sai ya sace sirrin doki sai ya bar dokin sai na ali ne biya bukatar sai ya fito sai ya zo ya ga dokin sa dirara an sace sirri yana fitowa wannan abin da mutum ya masa ya ebi wasu kudade da ke aljihunsa ya riƙe su a hannu a kan zai zo ya ba wannan bawan Allah kyauta wannan kudin suna hannunsa da ya zo sai ya samu ya sace sirri shi ne sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce ashe wannan mutumin alhalin da yake kenan sai ya hau dokinsa a tsirararsa ai an san doki tsirara ko ba a ce an ce tsirara ba ana nufin damun bai da riga ai ko ina ana nufin ba a zan ya haushi haka da kuɗin nan a hannunsa yana zuwa kofar gidan shi sai wani yaron gidansa ya fito ya ce kaji kaji abin da ya same ni hungo wannan kuɗi ka je kasuwa ka so min wani birni sai ya ba shi wannan kuɗin sai ya kama hanyar kasuwa da ya je kasuwa sai ya samu shi wannan barawon ya zo da sirri kasuwa zai siyar suka yi ciniki da wannan kudin ya sayar masa sirri ya bashi wannan kudin da ya dawo da sirri yana ali ya duba ya ga kasan dai abin da mutum nashi ne ce ai wannan nawa ne wajen wakan da ya ce ta ta ce mutum ta ce shi ne ya ce shi ne dai ya karɓi doki na ya ce na rike mu shi ne sai yake cewa ya ce kaga halin mutane shi ne darasin ya ce kaga halin mutane wannan kudi da ke hannuna daman allah ya rubuta rabin shi ya ce kaga da ya yi haƙuri da zai je ya ci wannan kudi a matsayin halal yanzu kaga kuma ya je zai ci su a matsayin haram amma allah ya yi rabin shi ne dole na shi na shi ne shi zai kace su to wannan da ka gani haka duk muke a cikin rayuwa wallahi duka duk wani fafatikakka baka inda ka samu abin da Allah bai rubuta ba kamar yadda in ya rubuta ba duk duniya kuma mai hana ka babu shi don mutum ya san wannan zai dan samu nutsuwa cikin zuciyarsa sa'an dan ka dan Allah ya ce ayi abu ko manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ba zai sa kai tunani wai in kai haka ba za ka samu kasuwa ba ai kasuwa ta Allah ce ai Allah shi ke kawo kasuwa yawa in ka bi shi shi zai ba in ya rubuta ma arziki za ka samu eh shi Allah shine musabbibul asbab shi yake kawo dalilai dalilai dalilai dan ka cimma abin da ya rubuta maka ya ce sa'an nan da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wanda duk ya sai da abinci wanda duk ya sai abinci kai to kada ya sai da shi har sai ya karɓo shi kaso wake kaso masara to ba za ka sayar ba sai ya zo ka gan shi ga shi shi ne ibn abbas ya dala kara tabbata gare shi ya ce abin da nake ɗauka shi ne yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kan a sai da wani abu sai an karɓa ya ce ya shiga cikin komai shi ne maganarsa da ya ce wala a hasi bu kullu shay illa rusulan irin wannan da ka duk abin da zaka siyar ka tabbatar ya shigo hannunka sai mu tashi a na biyu insha Allah alhamdulillah sai kowa ya jira a sai kowa ya jira in ba su zo ba fa suna hanya in suka ci zuwa ba in suka zo ka duba ka gan su a kan karya ba na babu zai ka ce a da a me amfanin karatun arewa suna yi ba sani ba ne sun ɗauka kawai ba komai sai ka ce a dakata ba laifi kai nawa za ka siya katan uku to ka jira wani kayan su zo abu ne mai sauki na kasu ne na zuwa na mutum ne ya so kaya a cikin kayan sai ya gane wai wasu ba kwalitin su bai kai na wasu ba to wai dole ya gaya wa mai siyan kaya kwarai da gaske ba kai ne ka gane kwalitin ba su kai wani ba misali akwai kaso kaya guda biyar original sai ka ga guda biyu ɗin jaru cewa tun da kai ma haka aka siyar mar ba siyar ma misali an cuce ka kayi cuta kai kana da dama a shari'a tun da yanzu ka gane yan jamu ka maida ka ga bai kamata ka siyar wa wani wanda shi ya ɗauka masu kyau ne halalin jamu ne ka cuce shi ina zuwa na na biyu ya cika mana to wai abokai guda biyu ne suka yi wasan banza sai ɗaya ya cika wa ɗaya asuwaki ok shi yake ci sai mutum ya daki asuwaki ya shirya masa makogoro na? kuskure to shi ne sai dai na jinya kuma da ƙarshe ya mutu to yaya ya kunga shi na abin kana na na shi ya faɗa na ya kashe shi da azuwaki abinda shari'a take dubawa akwai abubuwa waɗanda a a al'adance ba sa kashe mutane shari'a na duba wani agwagwa da an san an wa mutum ba ba mutuwa ba ne kawai sai dai ya zo da ajali to ana duba wani amma da yake suna wasan banza ne na ce ya kashe shi inda musulunci ya da a yi wasan banza ba eh da aka sai a daina ina zuwa a zai na mutum ya halatta ya sai kaya a shago kuma ya sai da shi a shago eh idan da yarda mai shago idan akwai yarda mai shago saboda ai ba shagon ka bane da za ka zo kai kasuwanci a ciki na amma abu ne mai sauki malam zan sai kayansa amma a nan zai kira kwastoma na ya zo ya ce ba komai na nuhu ka yi haka ba ya bai shi shi ne kuskure ba daidai ba ne saboda ai ba shagun ka bane da ɗalibai suna da to ba ai wannan ba sharadi ba ne ganin dama ne ai shi yasa kaga a musulunci ba a yarda da da kakara ba kakara an san kakara musulunci bai yarda da kakara ba sai dai ya yarda ka kawo tsohon abin ka na siya kaza kai kuma nawa sabo ka siya kaza an gane sai kuma to kudi na na wajenka za ka ba ni kaza na to rike su bari zan cika ma kaza eh udalla dalla eh na sai ya aka yi ta shimfiɗa wajen masallaci ya saba da masallaci ok misali a ce sai ya yi layi da saunan a shi ma ya matsa amma inda hali kuma ya yi layin ai ba ne amma in ya zan watakila yanayin wajen ne babu ne misali watakila wannan sau ya tsaya nan sai wani tsaho da ita za ka ga tsakiyar ne yake shi shi ce zai dawo da inda zai dawo akwai waje kuma ya haka ya kyau ina nan amma cewa in ba ya haka ba ko an yi laifi a aikatan gata raba aikatan gata raba sai a kula da taho a gaba ina zuwa na'am ina zuwa masu fi wannan ne masu son su yi fa wannan a fa wannan ne ma a ok to miliyan shida miliyan shida ne sai ka ga haka ya fi wannan ma shi ne shari'a wai yana ba da labari ne an kawo mashin na sojiri na na lasa mini leza sojiri na prostate to shi ne sai ana yi mutumin yana lagos zai je toki a yi masa ana yi wa wajen miliyan goma sha sha shida to amma nan ana yi miliyan hudu miliyan shida to shi ne sai mai asibitin shi ba ma musulmi ba ne ya gaya wannan shi ma ba musulmi ba ne cewa ya gaya wancan mutumin ya zo a yi masa amma ya ce masa miliyan tara ne sai shi ya ɗauki na sama to shi ne sai ya ce a'a saboda wancan mutumin suna da dangantaka da shi kowaye na abokinsa da sauran ba zai masa haka sai ga masa gaskiya ya zo ya aka yi masa ya biya miliyan shida sai ya bashi kyautar miliyan daya na ce to haka ne ya fi daidai a musulunci ba a san saboda duk lokacin da aka ce ana yin abu miliyan shida ka ce wani miliyan tara ka cutar da shi ka cutar da shi a ai ba wani ciwo ba business ba ne an gane kai ina yadda Allah ya kama kan kai da raba ya za ka yi kamata ya ka nema mutane sauki ina nufin ba ka ƙara musu wahala ba akwai wuraren da ana son kowa na son kuɗi amma aku ba wuraren neman kuɗi ba ne wuraren taimako ne in kana da shi ma kai ya kamata ka taimaka a yi masa aiki so ba kuma a jikinsa irin kamar alhazai ne ba kayan ba kayan neman kuɗi ba ne a taimaka musu ne su ibada so mutum ba zai sa neman kuɗin zai sa kuma abin ya tsawwala a yi ta wahala saboda shi zai samu kuɗi ba daidai ba ne kalawa wa alaikum salam na zuwa daga ci suke na'am ga wani matan na na gani wane ne waye to na zuwa ne na'am na'am ya biya na'am sai rantsuwa sai su je kotu sai su je kotu wajen alkali tambaya da yi ta farko tambaya yi ta farko me nema yawa musulmi ne ya siyarwa da kirista fili wai sai ya sa masa sharadi amma ba zai gina coci ba musulmin ne ya wauta in ya sai kayan shi ba coci ba komi da ya yi kayansa ne da hasali kada ya sayar masa da yaji in har yana ga ƙurar cewa coci zai yi kasuwanci ana yi tsakanin kowa da kowa ko fir'auna da yana na yana sai da kaya za ka iya siya na na za ka iya siya amma kafin ya bayyana gare ka duk abin da za a yi ba abu ne wanda Allah yake fushi da shi ba duk abin da Allah baya so to ba a sai da mutum bai sai da kayan shi a yi wannan abu ai an gane hausan nan duk abin da musulunci baya so musulmi baya sai da kayan shi a yi in ya san za a yi kuma haramun ne ya tsaya wannan shi amma bai san ba a yi ba wata alama ya sayar ya dauka za a yi gida ne sai aka yi ba ruwan shi kamar mai sai da hatsi ne mai sai da hatsi kana sai da hatsi dawa ana zuwa ana ta siyan hatsi baka san me ake da shi ba ka dauka tuwon dawa ake ashe burkutu ake ruwanka amma duk ran da ka gane me ake yi haramun ne ka siya an gane a haramun ya zama haram ka siyar ka ci haram mutum kana da kwastoma yana zuwa ya sai hatsi buhu buhu shekara ashirin a wajenka ya zo ya zura ya tafi wata rana ya loda ya siya ya zauna ya ce kwastoma kasan kun daɗe da shi ya ce ai shi ne wane wane a waje kaza yake to ya ce in kana wuce a waje kaza ina gidan burkutu na waje kaza din nan ai na shi ne maluma suka ce wannan ma da aka loda za a fasa kuma ba za ka sake sai da musu amma ba ruwanka da meye mutum zai yi musulunci bai dora ma wannan aiki ba wai sai ka tambaya za ka ce da me za ka yi amma in ya bayyana ya fito to ya zama haram da haka in har ya fito fili magana ta ƙare da haka in har ka ga akwai kura cewa ga abin da za a yi daman ba za ka sayar ba bare ma har kai musu sharadi idan na ma sharadin na ka san ba ma abin lura ba ne mutum da filinsa na na komai zai za ka tun daga farko da ka rika shiga kai ma ba za ka yi abin da ji daɗi ba sai kana wucewa ko ka mutu ana ta zagin Allah a ce kai ne ka sayar na ba zai ma daɗi ba ina ma a ce masallaci aka yi a wajen na ai za ka ji daɗi ko wani abu ne wanda yake ba na sabon Allah eh wallahu a'lam alaikum salam a a to tsaya daga shi sai kai sai mu tashi na'am alaikum kun ga takwas ta wuce na idan kudi ka zo ga farashin da za a siyar ma idan bashi ka zo ga farashin da za a siyar ma hypothesis ko ba shi ne ba ku gaya mun ku gyara mun ba shi ne hypothesis ba shi ne malama sun ce ya ba saboda kudin mutum da za ka riƙe na wani lokaci mashin in za ka biya yanzu misali 800 idan bashi ne sai shekara mai zuwa za ka biya miliyan daya misali na ke kawai saboda za ka rike masa kudi na na tsawon lokaci shi ne kawai wallaha na'am na a ya halatta mutum ne kake zuwa ya baka kaya ka je ka siyar ka masa kudinsa ka ɗau ribar ka ya halatta ya baka kaya misali ke ce dubu ɗaya abinda ake so ka yi don ka zama fiyo halal shine ka ce to farashin da ka bani duk abinda na samu a kai ni kuma na wani ce ba komai Allah ya bada sa idan ka je ya baka abin dubu goma ka je ka sayar dubu ashirin misali sai ka ɗau goma ka ba shi goma na kana sai ba na jin magana ne na ok kayan miya ɗaya ni ba ni ba mutum yana siyan kayan miya ya ɓoye na lokacin da sauki ya yi tsada sai ya siyar indikar ana kiran shi indikar idan al'umma na bukatar wani abin suna bukatar wani abin shi abinci da shi ka siyar ta ɓoye shi fiye da kwana uku ka aikata haram ba ma abinci ba duk abin da yake da ma'anar abinci har fetur yana cike yanzu na eh duk wani abin da ka san in babu shi mutane za su ce wayo Allah tsaman ma ka kai ka kai ina tafi dai mana ina ji mai fada ina ma bayani ne ai ban gama ba duk abin da mutane za su ce wayo idan aka ɓoye shi to ɓoye shi bai da kyau amma duk abin da yake in an ɓoye shi ba wanda zai ce wayo wataƙila in ma ba a yi masa haka ba zai lalace misali shi wani ya ba ɓoyewa ba ne alkintawa ake kira shi kuma kamata a ce da kaga ya ja sai ka fito a al'umma su siya ba ya taɓo ana ta neman shi sai kowa ya so mawayu Allah sai ka fito da shi wannan ya zama indikhar amma dan ka ɓoye shi saboda ya yawa na in an bar shi ma lalacewa zai wani ai adana ake kira shi na adana kai ba ɓoyewa ba ai musulunci ya bar mu sai duk abin da yake babu ruwan al'umma da damuwa idan babu shi mu goyi yanzu ka je ka duba sabuwar hula da ta fito wanda ba irin ta ka sai guda talatin ka ɓoye sai ta yi tsada ta siya misali dubu uku uku sai ta zama dubu arba'in arba'in ka fito da ita ba ka da komai na zunubi ka samu motoci da suka shigo yanzu ka tara ka ɓoye na in sai yi tsada ka sayar duk ba ka da komai ka sami yadina masu tsada ka ɓoye in babu a gari ka fito da su duk ba komai wannan amma abin da mutum zai ci mutane za su ci wanda har za a shiga ana ha'ula'i da wannan yana cikin jirga Allah shi zai da sallallahu da bin kare da sallallahu akwai ɗan uwanmu da yake asibiti asalin miji ne yana asibiti yana zuwa alhaji nasiru allah ya ba shi lafiya allah ya mutu sarki ya tada kafaɗarsa ko yara da za su jarrabawa su ma allah ba su nasara allah ya sa su jarraba allah ta ta musu amfani akwai sauran masu bukatu na alheri dukkan mu bukatun mu allah ya san su akwai wani ba allah ya karke maka kuɗi allah ta a biya shi dukkan mu Allah ya san bukatun mu na alheri Allah ya biya mu Allah ya sa abin da muke ji tsoro Allah ya tsare kar ta fatiha bismillah ar-rahman ar-rahim الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين لا اله الا الله العزيز الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العالمين رب العالمين اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك اللهم أنت بحوائجنا عليم وعلى كبائر قدير فقد حوائجنا جميع الحاجات وارفع عنا الشرور والمساوي وابدل أسرار اللهم أسمع عبادنا من الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا أمورنا ما أرضانا في قلوبنا وأبدالنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين